الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم شكبدا كراتون ألفية ابن مالك a yau 22 ga watan ramadana hijira ta ma'aiki alaihi salatu wasalam shekara ta 1440 za mu ci gaba kamar yadda muka saba wannan masallaci da ke zawuyar maudana gwani yusuf wanda za mu tashi a babi na irabul fili irfa mudari'an idza yujarradu min nasibin wajazimin ka tas'adu ya ce babi na yi wa fi'ili irabi ya ce ka yi wa filin mudari rufa idan yi jarradu idan aka tobe filin mudari'in aka raba shi da nasibi da jazimi shi ne min nasibin wajazimi duk filin mudari kaga an ɗauke mishi nasibi ɗaya daga cikin hurufin nasbi ko jazimi ɗaya daga cikin hurufin jazimi to sai ya zamanto marfu'i ka tas'adu kamar ka ce tas'adu a lokacin da yake da harfin nasbi sai ya zama mansubi kamar ka ce lan tas'ada mai harfin jazimi kuma sai ya zama majuzumi kamar lam tas'ad duk kowannen su idan babu kuma sai ya zamanto marfu'i shi yasa suke cewa litajarrudi shi minan nasibi wal jazimi din wa bilanin sifu wa kai kaza bi an la ba'da ilmin wallati min ba'di dan fansib biha wa raf'a sahi wa taqib تخفيفها من أن فهو مضطرد وبلننصف وانصف bilan ka yi mishi nasaba da ɗan shi fi da mudari din wa kai haka nan da kai za ka ce lan tas'ada ko ka ce ji'itu likai as'ada ko ji'ita likai tas'ada ce ka mishi nasaba da lan da kai ka bi an haka nan da an ka ce uridu an tas'ada uridu an tas'ada la ba da ilimin ya ce amma banda an din idan ta zo bayan fi'ili mai dauke da ma'anar ilimi ko yaƙini a wannan lokaci ba a masa nasaba saboda a lokacin yana zuwa mukhaffafa min saqila ne kamar alima an sayakunu minkum marda ji alima an to sai ka raba shi da ko sinin ko katun karanta a baya wanda mukhaffafa shi min sakila asalinsa alima annahu an sayakun ne alima annahu an sayakun sai aka khaffafa aka mayar da shi an marar shadda asalinsa annahu ne da aka mayar da shi marar shadda sai aka cire mishi isin dinsa wannan damiri wanda ake ce ma damiru sha'ani to inda ya zo bayan fi'ili mai dauke da ma'anar ilimi to a lokacin baya yin nasaba kuma a lokacin dole ka raba tsakanin an din da kuma wannan fi'ilin da wani abu ko da sinun ko da saufa ko da kat kamar da mun karanta a baya wal ahsanul faslu laqad aw nafi aw lau makalilun zikru lau da ya faɗa a can baya da muka karanta wallaci yin baji zan wacce kuma an ɗin da ta zo maka bayan zato kuma shine fansi biha to kai nasaba da ita warrafa sahi wa sahihin rafa ka inganta kuma rufu'a ma'ana yana ɗaukan wajihi guda biyu ko kai nasaba ko kuma kai rufu'a shi yasa abu amr dilbasir ya karanta wa hasibu allah ta kunu fitnatun fa amusan saboda hasiba din ma'anansa zanna muna karantawa hasibu an la takuna fitna da nas to shi yake karanta wa hasibu an la takunu fitnatu saboda hasiba din ma'anansa zanna ne saboda jaizi ne kai nasaba da shi war rafa sahih sannan ka inganta rufu'a ma da shi ne ya zo da wajihi bi duka wa ataqi takfifaha min anna yace a lokacin da kuma ka kai ka jawaza ko sa ko ka saha rufa yace kai itikadin an khaffafa ta ne daga anna mai shadda misali in ka karanta wa hasibu alla takunu fitnatun asalin sa wa hasibu annahu mai damiru sha'ani annahu din shine ism din anna damiru sha'ani ne lamarin yadda ya kasance kenan sannan kuma sai aka ɗauke shadda ya zamanto anhu wasibu anhu ta kunu fitnatun anhu sai aka cire hudin da biru sha'an sai zamanto an ta kunu fitnatun irinsa ne a fala ya rauna allayar ji'a allayar ji'a Allah ya ji'u ilaihim qawla yadda muka karanta to wasu suna karantawa a la yarawna la yarawna Allah ya ji'a ilaihim qawla an mayar da shi nasiba Allah ya ji'u ilaihim qawla an mayar da shi mukhaffafa min as-saqila wanda suka karanta da da ruwa yara din a gunsu bi ma'ana ya alam ne bi ma'ana ya alam ne wanda suka karanta kuma bi ma'ana zanna ne to shi yasa ya zamanto a jumhur al-qurra'u sabat suka karanta a nan wajen a wala yarau a afala yarawna alla yarji'u ilayhim kaula din shi yasa aka sa ladin aka raba tsakanin tawa shi wannan mukhaffafun nan safila din dole sai yana da fasila ko da la ko lam shine wa kalilun zikru lau da ya fada a can baya wa kalilun zikru lau ko lau ko la ko lam ko sinun ko tanfisun ko kat dole sai ka raba tsakanin nasiba din da wannan fi'ilin to ta nan ne ma ake gane wannan mukhaffafa ce min saqila to shine anan yace wa taqit takhfifaha min anna ma'ana asali anna ce aka haffafa ta aka ɗauke shaddan sai aka cire mata isim sai ya zamanto an ba ba an bane asalinta fahawa muttaridi ya ce wannan muttaridi ne ko ina haka yake zuwa wa ba'dhum ahmala an hamlan ala ma ukhtiha haisu istahaqqat amala yace wasu daga cikin malaman nahau ko wasu larabawa ahamala an na ihimalin an mana yana ɗaukewa an aikinsa in ka ce ihimali ɗauke aikin amili shine ihimal kamar isti'imali ko i'imali ya'imal da ainihin kuma bar masa da aikinsa ya ce wasu daga cikin malaman nahu ko wasu daga cikin larabawa ya ce na ɗauke wa an ɗin aikinsa hablan alama uktiha don ɗaura shi kan ma wacce take uwarta ma masdariya wacce take uwarta misali sai ya ce uridu an taqumu uridu an taqumu an taqumu da rufu'a saboda kamar ya ce ni abin kamar ya ce ni uridu mimma taqumu ma din masdariya ce ma masdariya ba ta yin nasaba to saboda haka an ma da ke masdariya ce sai aka dauka sai a dauki ma'anar ma masdariya sai a bawa an shikenan an din sai ta zamanto ta zamanto me ta zamanto muhumala muhumal ba a aiki da ita shine aka karanta qira'a shaza liman arada an yutimmu rida'a liman arada an yutimmu rida'a da rufu'a a maliman kamar ya ce liman arada ma yutimmu rida'a ne ma din masdariya liman ira liman arada itmamar rida kamar haka ne kawai an ɗauki ma'anar ma an ba wa an sai aka ɗauke mata imani don me saboda maɗin bata bata nasaba tana masdari tana tawilin masdari amma bata nasaba shikenan sai aka mayar da an ɗin kamar ma ita ma za ka awwala zuwa masdari misalin ka ce uridu an taqumu kamar ka ce uridu ma taqumu ne kawai za ka ce ma ɗin masdariya ce وما وسيلتها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به لأريد تقديره أريد قيامك كوشيكا كما يدى وأن وسيلتها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به لأريد تقديره أريد قيامك كاكا تديني تديني to shine kawai he suke mayar da an ɗin kamar ma sai ta zamanto marfu'i shi yasa ya ce haisus ta haƙad amala yayin da an ɗin ta buƙaci ta nemi aiki to sai su hana ta aikin su yi imaninta abin da yasa ya kawo haka ba sa yin haka a lokacin da an ɗin ba ta buƙatan aiki ma'ana a lokacin da an ɗin ta zama ta zo bayan alima ga ya ce ba mata aiki ko ta zo bayan zanna tana da waje guda biyu ko ka yi imali ko ka yi imali ba ba a wannan lokacin ba suke yin haka lokacin da an ɗin take da bukatan haƙƙinta na aiki a lokacin za su ɗauke mata aikin su bar mata masdariya din kamar ma kenan sai ta zamanto kawai ma saboda bambanci ma masdariya da an masdariya kawai aikin ne an masdariya tana amila ce tana yin nasaba sannan an masdariya tana da tana da masdari za yi tawili a samar da masdari ita kuma ma masdariya za yi tawili a samar da masdari amma ba ta imani ba ta aikin nasaba to shine ita an masdariya din sai a ɗauke mata aikin kawai dama abu biyu take da shi masdariya da imali in aka ɗauke aikin imalin aka bar masdariyan kawai sun zo ɗaya da makina shi yasa ya ce hai sista haƙat amaladin wa nasabu bi izanin mustaqbala in suddirat wal fi'lu ba'du musala aw qablahu al yaminu yace wa nasabu bi izanin mustaqbala yace izan suna suna nasaba da izan al-mustaqbal fil mudari wanda yake daukan gaba ba yanzu ba daga fil mudari akwai alhal akwai mustaqbali in a fil mudari kana nufin nan gaba abin zai wakana izan za ta zo ta kasance nasiba kenan miradi idan misali idan na ce maka azuruka gadan azuruka gadan zan ziyarce ka gobe kaga ziyarar nan gobe ne sai in ce maka idan ukuri maka idan ukuri maka ma'anar idan ukuri maka in ka ziyarce ni gobe zan girmama ka cidi zan girmama ka ma'ana girmama ka zan baka zan dan baka wani abu shine saboda su bayan suka yi amfani da akrama yukrimu girmamawa na bada abu ne ba kawai mujarradin girmamawa ba ne mutum ya je ka ɗan ɗau wani abu ka bashi to shi ne an ɗauko ne daga karam ai alkaram ɗin bayarwa ne karam ɗin ba kawai mujarradin girma ba ne ai yanzu yadda a hausa muke fassara alkarimu babban mutum amma asalin alkarimu mai tsananin kyauta mai yawan kyauta wanda in dai ka je mishi ko da abin da ke da shi sama da ƙasa shi ya mallaka zai dauke baka shine alkarimu shine a hausa ake cewa babba saboda in ba babban mutum bane ba zai iya yin karamci ba to shine idan ukuri maka ma'ana in ka ziyarce ni gobin zan dan nemi wani abu in baka wannan shine ma'anan shine ma'anan zan girmama ka din kenan to gaga ya zamanto gobe din fil mudari'in ukuri maka din wannan karamcin zai kasance gobe ne saboda haka zaka masa amin da misali za ka ce zurtuka ko za ka zo ka ce zurtuka zurtuka ka ga filin mazi ne ai za ka ce idan ukrimuka saboda faɗan zurtu din yana nuna ma ukuri mutum yanzu ne ake yinsa a yanzu ne ta saboda haka ne ya ce wa nasabu bi izanil mustaqbala ai wa nasabul mustaqbala bi izan zamani mustaqbal ne a mudari'i ake nasaba da ake nasabansa da izan in suddiyar sannan kuma wani sharadi daban bayan istiqbali din izan din ta zo ita ce farko shi da in suddirat kar a kawo wani abu kafin izan din sai dai abin da za a kawo din ya zama to kasam ne rantsuwa ne ba wani abu shi yasa misali dan kace sa'azuruka sa'azuruka gadan ko saufa azuruka gadan in ka faɗi haka idan ka je ana idan sai dai ka ce ukuri muka ana ɗin ka kawo ana ne da farko ba ka kawo izan ɗin da farko ba to wannan zai yi ba za ka yi mishi rufuwa nasaba ba sai dai rufuwa saboda in suddira da ya ce idan izan ɗin ita ce ta zo farko wal fi'ilu ba'du musala sannan kuma izan ɗin sharaɗi na uku izan ɗin da fi'ilin da ya zai zo a bayansa a haɗe suke kamar yadda muka ce izan ukuri maka inda za ka ce izan ana ukuri muka za ka ce da rufuwa saboda tsakanin izan ɗin da fi'ilin ka raba shi da ana sai dai ja'izi ne ka raba da rantsuwa shi yasa ya ce au qablahu yaminu ko kafin a fi'ilin ka kawo rantsuwa in ka ce izan wallahi ukuri maka ba zai lalata maka nasaban ba saboda rantsuwa ne amma duk abin da ka kawo a tsakanin izan da fi'ili abin ya raba su to in dai ba rantsuwa ba ne wannan nasaban ya cire kenan saboda haka wayannan su ne sharuɗa guda uku in sun cika izan za ta kasance nasiba za ta yi wa fi'il mudari nasaba wansib warfa'a iza iza min ba'di atfin waqa'a yace kana da wajishi guda biyu kai nasaba ko kai rufuwa idan izan din ya zo ne bayan atafi idan izan din ya zo maka bayan atafi to a wannan lokaci yace ja'izi ne ka kai kai abin nan kai kai nasaba a bisa asalin aikinsa au ko kuma ka zo ka yi a ka zo ka yi mishi rufuwa bayan na atafi din kamar misali wa idan ukuri maka wa idan ukuri maka ka kawo harfu ataf tsakanin to saboda ka kawo harfu ataf din to ya bambanta da kawo wani abu anan kamar ya ma bayani ne akan sharaɗin in suttirar din ya nuna cewa wannan tasdiri din da ya ce idan ta kasance da shi to idan an yi tasdiri da harful ataf to ja'izi ne kai rufuwa ja'izi ne kuma kai nasaba ka ce wa izan wa izan ukuri maka to ko wa izan ukuri muka duka ja'izi ne wa baina la wa la mijarri nultuzim izharu an nasibatan wa in udim لا فأنعم فأنعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا يتي وبين لا ولا مجر نلتزم إظهار أن إذا سكان لا دلام الجر يتي لازمين أبينا أبينا أن سكانسو nasibatan ya zamanta zamanto nasiba ma'anar wannan kuwa shine idan aka zo aka raba tsakanin lamul jarri lamul an tazo tsakanin lamul jarri da la to a wannan lokaci wannan dole ne ka bayyana an din ka bayyana shi misali kaman لئلا لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يعلم أهل الكتاب لدين حرف جر ne to la kuma akwai la a gaban to tsakanin harfin jarrin nan da la din akwai an an illa iyaka misali a rubutu a rubutun rasm shi ne suka hada shi a rasm rubutun rasm suka hada shi suka sa shadda ya zamanto nunun din an din an yi shaddansa zuwa jikin lam li Allah to saboda haka in har ya kasance ka kawo an tsakanin lamu jarri da la to dole ne ka bayyana wannan an din nasiba ta zamanto nasiba saboda haka ne ka ga wannan shadda na li'alla din li'alla kai ka kawo shaddansa misali kaman ka ce ne ji'itu ji'itu li'alla tazidani ilman ko li'alla tufidani ilman ko li'alla tadrib li'alla tadriba zaidan a wannan lokaci in ka ce li'alla to asalin sa li'an la tadriba zaidan na zo ne saboda karka da ki zaidu saboda in zo in karbe shi karka da ke shi to saboda haka anan tsakanin lamul jarri da lam din da la dole ka bayyana an din ma'ana za ka yi wa filin mudari'i na saba da an gar da gar ne illa iyaka a rubutu ne ka'ida ta imla'i ka'ida ta rasu shine ba a rubuta an din bararo sai dai a sa shadda a cikin lamun din da za ta zo din saboda haka wannan ladin tana zuwa za'ida tana zuwa kuma na asali misali li Allah ya alama ahadul kitabi ladin za'ida ce li ya alama ahadul kitabi ne kawai li ya alama ahadul kitabi ko ta zo za'ida ko ba za'ida ba to in dai ta an din ta shiga tsakaninta da lamu jarri to za a bayyana ta shi yasa yace ma wa in udimla in aka rasa la kuma fa ana amil muzaharan au mudumara an dinnan kai kamata aiki ko a bayyane ko a boye in dai aka rasa ran misali na ce ma ji'itu li ata'allama kaga li ata'allama tsakanin li da a din bala shine wa in udibla din an rasa la saboda haka ja'izi ne in ce ji'itu li'an a ta'allama za a jaji ne ce ji'itu li a ta'allama in na ce li'an a ta'allama na yi wa fili mudari din nasaba da an baro-baro zahiri in na ce li a ta'allama na yi wa fili mudari din nasaba bi an mudumara jawazan jawazan yasa za ka gani a ƙur'anin a can cikin sura tanzil وأمرت لأن أكون أول المسلمين لأن أكون أول المسلمين السورة أبنا سورة يونس كما لأكون لأكون can li'an akuna da an nan kuma li'akuna a ga ƙur'ani ya nuna za ka iya bayyanawa za ka iya boyewa kenan saboda haka in an rasa an ɗin ja'izi ne in an rasa la ja'izi ne ko a bayyana ko a boye in akwai la kuma to dole ne a bayyana dole ne a bayyana akwai inda kuma dole za a boye shine wanda ya ce wa ba da nafi kana hatiman udumira bayan ka kore kana a nan kana din yana nufin a fi'ilin da yake dauke da ma'ana na mabi ko da lafazi ko da ma'ana saboda haka ne ko ka ce ma kana ko ka ce lam yakun misali ma kana da lam yakun ma'anan su ɗaya ne lafazin su ne daban-daban ma kana kana din madhi ne a lafazi lam yakun din kuma mudari'i din madhi ne a ma'ana to shi yasa nafi kana din ka kore kana ko da lafazin kana ko da ma'anan kana ma'anan kana shine lam yakun saboda filin mudari idan ka sami shi lam yana mayar da ma'anan mudari'in zuwa madi ta saboda haka ne lam yakuni lahu li yaghfira lahu anan ya zo ma an kore kana da ma'anarsa in ka ce wa ma kana Allahu li yu'azzibahu an kore kana da lafazinsa kowanne idan lam yakun kana kore kana da ma'ana ma kana kore kana da lafazi kowanne idan ya zo to daga baya aka samu lamu to ɓoye an ɗin ya zamanto wajibi ne in ka ce liyaghfira Allahu lahum liyaghfira zaka ce fi'il mudari'i mansubun bi an mudmara wujuban ba'da ba'da lamil juhudi suke cewa abinda ake ce ma juhudi ma kana din musu ne sam sam abin ba zai kasance ba zan ce ba ma kana zaidun liyadri baka sam sam zaidu ba zai take ka ba ko lam yakun zaidun li yu'tiyaka dirhaman sam sam zaidu ba zai ya baka ko kwandala ba ana kana kore abin cewa sam ba zai ba shi yasa suke kiransa juhudi kenan in ga kenan muna da halayya guda uku ne akwai inda an din dole a bayyana in aka aka sa la tsakanin lamun jarri da kuma aka aka sa an din tsakanin lamun jarri da la to akwai kuma inda kuma an din dole a boye shine yazo bayan makana ko lam yakun akwai inda ja'izi ne in bai zo wannan ba bai zo wannan ba ko ka boye ko ka bayyana shi kaza ka ba da au idza yasluhu fi maudi'iha hatta a willan khafi ya ce aka nan bayan au to nan ma za ka ɓoye an nujuban mudumara dole ne ka ɓoye shi bayan au amma ya ce iza ya fi maudi'iha hatta a willa idan ka ga cewa za ka iya cire au ɗin agun a ma'ana ka ɗauko hatta kasa ko illa kasa ma'anan ya zama to daidai to saboda haka idan ka ga haka to an hafi an din za ta bace ba za ka fito da an din ba a wannan lokaci misali illa an kaza misali misali ka zo ka ce abin nan za ka ce kataltul kafira au yuslima misali au yuslima din hatta an yuslima asalinsa kasa ka cire au din kasa hatta a wajen ko kuma illa an yuslima sai ka cire au din kasa illa a wajen to a wannan lokaci dole ne ka boye an din in ka ce qataltul kafira au yuslima to a wannan lokaci yuslima din filin mudari ne mansubun bi an mudmara wujuban ba da au in ka ga dama za ka ci ba da au bi ma'ana hatta ko ba da au bi ma'ana illa to saboda haka idan au ta zo da ma'anonin nan guda biyu ma'anan hatta ko illa to dole ne a ɓoye an nasiba a bayanta wa ba da hatta haka za idmaru an hatumun kajud hatta ta surra za hazan ya ce haka nan bayan hatta kamin wancan da ya gabata na au oye an din hatumin tilas ne dole ne misalinsa ya ce ka jud kaman ka ce jud ka ba da kyauta shine daga jada ya judu jada ya judu ka ba da kyauta hatta ta surra za hasan har kasawa wanda yake dauke da bakin ciki bacin rai har ka sa masa farin ciki to a wannan lokacin a nan tasurra fil mudari'i ne mansubun bi an mutumara wujuban ba da hatta saboda haka a nan hatta din ta zamanto maka a ta zo maka mustaqbal ne zai zai ma bayani cewa idan ya zamanto hal ko mu'awwal da hal kana da wajishi guda biyu ne ma'ana hatta tana da sharaɗi misali idan ka ce a sirtu hatta hatta adhuladdara adhuladdara to idan ka faɗi wannan ne ka faɗi wannan kafin ka shiga to shine za ka ci hatta adhula sai hatta ɗin ta zamanto nasiba zai zo yi ma wannan bayanin a nan gaba to amma a lokacin da kake shiga ka fade shi to sai dai ka ce hatta adkhulu dara ya zaman to hal kenan saboda haka yadda a can ya ce ma wa nasabu bi idhanil mustaqbala in suddirat wal fi'lu ba'du musala aw qablahu al yamin dinnan to anan ma hatta tana da sharadin ya zaman to istiqbali ne idan ya zamanto hal ko mu'awwal da hal a wannan lokaci ko kai rufu'a ko kai nasaba zai zo bayani a nan gaba to shine yace hatun kajud hatta tasurra za hazan kai kyauta ka ba da kyauta har kasawa kaga har kasawa din kaga nan gaba kenan har kasawa misali wanda yake da bakin ciki ya ka ba shi farin ciki kamar mutum ne ana bin sa bashi kamar na dubu ashirin ya rasa yadda zai yi to ka ɗauki dubu ɗari ka bashi haga yi maganan maganan biyan bashi ma an wuce shi wannan sai farin ciki sai murna sai ce fa ne musamman ma sallah ya kusa dinnan sai zuwa kasuwa to shine hatta ta surra zahazan shi yasa ya ce ma watilwa hatta hala nau mu'awwala bihir fa'anna wansu bil mustaqbala to anan ya kawo ma sharadin ya ce a irfa'anna bihir irfa'anna tilwa hatta hala au mu'awwala ma'ana kai wa abin da ya bi bayan hatta din in hal ne yake nufi ko mu'awwal ne da hal ma'ana hal ne da lafazinsa ko da lafazinsa mustaqbal ne amma ana mishi tawili da hal hal abu guda biyu kenan hal bararo au ko kuma hal a tawili kowanne daga ciki ka yi mishi rufuwa maganan yi wa filin mudari'i na saba da hatta babu shi ya tashi shine qira'a ta jumhur inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa a inda yake cewa wa zulzilu hatta yaqulu rasulu aga wa zulzilu hatta yaqulu rasulu yadda mu muke karantawa saboda nafi shi kadai ne ya karanta da ruwa hatta yaqulu rasulu hatta yaqulu din a nan ya kulu ya mayar da shi tawil ne na, na hal kamar yana hikayar lokacin da abin yake faruwa ne shi kenan sai ya mayar da shi mafuwi su kuma jamhur to suna duba mustaqbal a lokacin da abin yake faruwa misali wa zulzilu hatta ya kular rasul to shi yasa hatta ya kulu kira'a ta nabi hatta ya kula hatta ya kula sharaɗin ya cika ma'anan ya kul ɗin a nan gaba abin za a faɗe shi a nan gaba za a faɗe shi sannan kuma hatta ya ku hatta ya kulu kuma an riga ya an faɗe shi ana hikaya na hali ta saboda haka ne ya ce ma bihir fa'anna ka yi rufu'a da shi kaulan wahidan in dai ka ɗauke wannan istikbalin ya zamanto hal ne ko mu'awwal bilhal to a wannan lokaci sai rufu'a wansi bil mustaqbala wanda ya zo sa kawai a nan gaba filin zai zo ya kasance istiqbali ne shi kai masa nasaba to shine sharadin da ya kawo a nan kenan wa ba'da fa wa ba'da fa jawabi nafi naw talaf mahadaini an wasatruha hatumun nasab yace bayan fa fa wanda yake jawab na kore abu ansa ne na kore wani abu ansa na wani fi'ili da aka kore shi da harfin nafi ko ma wanne harfin nafi ne au talab ko kuma jawabi ne na wani abin da yake ba da ma'anan nema ko ma wanne irin abu ne mahadai ne amma sharaɗin kowannen su kasance khalisai ne shi nafiyu din ya kasance yana nan a nafiyu dinsa ba warware shi ba talab din kuma shi ma yana nan a talab dinsa shine mahadai ne aka ce mahad abu khalis ya zamanto sura idan suka zamanto mahadai ne ne an nafiyul mahad ko a talabul mahad to kowanne lokaci da an akwai an wannan yana koma zuwa wa ba'a da fa an shine wa ba'a da fa an a bayan wannan fadin jawabin nafiyul mahad ko jawabin talabul mahad nan ana samun an wasatruha boye wannan su ɓoye wannan an ɗin hatumun ya ce dole ne nasaba wannan nasaba ɗin na'ati ne na an ɗin ma na'ati ne na an ɗin ma'ana ko ka ce an ɗin mubtada nasaba ɗin khabar ɗinsa ba'a da ɗin zarfinsa yana nufin akwai an wacce take nasaba bayan fa faɗin da ta zo a jawabin nafiyul mahad ko talabul mahadi shine asalin ma'anansa ɓoye wannan an ɗin wajibi ne ɓoye wannan an ɗin ya zamanta wajibi ne misalin wannan misali za ka ce ka ce lam ya dukulil mu'allimul fasla fa yadri baka wani yaro ne yana tsoro an shigo malami ya shigo zai dake shi ce ai malamin bai shigo bai shigo ba balle ya dake ka to fa yadri baka lam din na fiyu ne mahab haka inda za ka ce la ko ka ce lan ka kawo hurufin nafi bangaren kuma talab kaman ka ce za ka ce la ta min alfasili fa yadri baka almuallimu la ta wannan talab ne ka nemi rashin fitansa rashin fitansa za a ko ka ce ko ka ce udkhulil fasla fata ta'allama fata ta'allama ka shiga aji ka koyi ilimi ka koyi fata ta'allama agan udkhul kaga filul amri ne hakanan sulaita ne su akwai tamanni akwai tahadidi suna na abubuwa da yawa duk abin da zai nuna maka ma'anan kore kore abu ya zamanto korewa mahab khalis ko zai baka ma'anan neman wa misali ala ala takun ma'ana fa naqra alqur'ana ala takun ma'ana fa naqra alqur'ana ko ala tajlis fa natahaddasa irin wannan da irin suna nan da yawa zaka gani a cikin Qur'ani irin sa ne la yuqda alaihim fayamutu ai la yuqda alaihim almaut fayamutu anan duba fi'ilin fayamutu din shine aka cire na'ibul fa'il din zadin saboda zai nuna shi inda zaka ce la yuqda alaihim almaut fayamutu ka maimaita mutuwan so biyu ne yake ba a so a maimaita so biyu kawai aka kawo a fi'ilin aka cire a ismi la yi kuda alaihim fa ya mutu ai fa an ya mutu a nan ya mutu za ka ce fil mudari'i mansubun bi an mutu maratan wujuban ba da nafil mahab ko ka ce wujuban ba da fa'i sababiyya almasbuqati bin nafil mahab shine asalinsa wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu min al-amsilati khamsa saboda ibn hisham yana cewa kuskure ne a ce al-af'alul khamsa eh saboda shi muhaqqiqi ne a nahwu yace idan ka ce al-af'alul khamsa din kaman ka ce akwai wasu fi'ilai su biyar su kadai ne kawai ake musu wayannan irabi amma in ka ce al-amsilatul khamsa to zai daukan kowanne fi'ili ne gaba da san yayi wa malaman nahwu naƙadi a cikin littafinsa muhunin labi kurakuransu a irabi kurakuran masu irabi ciki ya faɗi wannan to shi ne a nan karatu ne mai tsawo mai yawa kawai za ka kiyasta ko harfin nida'i har a ko harfin nida ko istifhami ko tahadidi ko tamanni ko raja'i da zai zo ya ma bayani misali la'alliya ablugul asbab asbab samawati fa'attali'a fa'attali'a wanda akwai sabani tsakanin kufawa da basrawa a wannan hafs shi kadai ne ya karanta cewa da nasaba fa'attali'a fa'attali'a ila ilahi musa zai zo karatun a nan gaba walwawu kalfa in tufid mafhuma ma kala takun jaldan wa tudhhiral jazaa ya ce a wancan hukuncin da ya gaya ma din wau din kamar fa ne duk inda ka ce ka kasa wau da fa ɗaya ne kamar misalan da muka bayar ka sa fa ko ka misali ala tajlis ma'ana a wa natahaddasa wa natahaddasa ko udkhulil fasla wa tata'allama ko la tadkhulil fasla wa yadribaka almuallim mana duk inda ka sa faɗin nan fa na jawabi zaka cire ka sa wau amma sharadi yace in tufid mafhuma ma wau din idan tana bada ma'ifada da ma'anar ma'a shi yasa ake ce wa'ul ma'iyya ma'ul wa'ul ma'iyya wanda zai nuna maka abu guda biyun haduwa suka yi abu guda biyun haduwa suka yi misalin ka ce ala tajlis wa na tahaddasa to zaman da tattaunawan hiran sun haɗu a guguda shine ma'anan wauɗin ta zo da ma'ana na ma'a kenan misali da ya baka ya ce kala ta kunjaldan karka zamanto mai juriya jaldu wanda a kasafai ba zai razana ba wa tuzhiral jaza' sannan kana da'awar jaldu jaruntaka a haɗe da kuma bayyana razana to karka zamu haka in dai da gaske kai jarumi ne da abin da ya same ka a ga wannan jarumtun tattare da kai kamar ya ce maka ne haɗuwar jaruntaka da razana ba za su haɗu ba kamar ya faɗi a kai shine watu zihira la takun jaldan la din anan la takun talab ne mahad shi talab mahad la takun jaldan wa tuzhira zaka iya cewa fa tuzhira sai zamanto sabab sababiyya wa tuzhira ya zamanto wawul ma'iyya kenan aljaza din diddu ne na asabr shi yasa ake hada su sawa'un alaina ajazi'ina am sabarna din a ce wannan sabir ne mai hakuri ne wannan kuma jaziya wanda yake da marar hakuri kenan ta shi ne baituka biyun nan ya tara ma karatu da yawa wa ba da gairin nafi jazma ni'tamit in tasbut ilfa wal jaza'u kad kusis kad kusit wa ba da gairin nafi gairin nafi din shine talab saboda a baya ya ce maka wabada abin nan wabada fa jawabi nafi nau talab ya ce mahadai ne to anan ya ce in ka cire nafi din ma'ana ya kasance talab to jazma ni itamid ka dogara ai itamid adal jazmi ka dogara akan jazma in tasqutil fa idan wannan fadin ta zamo babu ma'ana duk inda ka sa fa kai nasaba a lokacin da fadin ta zamo babu zaka mayar da shi jazama zama ita zamanto faɗin ta zamanto babu misali da kace misali da kace udkhulil fasla udkhulil fasla fa ta ta'allama to idan ka cire faɗin udkhulil fasla ta ta'allam udkhulil fasla ta ta'allam ya zamanto me ta ta'allam din jawabi na udkhul to shi yasa yace in tasqutil fa' amma sharaɗi ya ce wal jaza'u kadu kusin ya kasance a an yi niyyar an yi niyyar jaza'i da wannan bayan faduwan wannan fadin an yi niyyar jaza'u an yi niyyar jumla din ta zo ta kasance jaza shi yasa inda Allah subhanahu ta'ala ya ce wala tamnun tastaksiru yanzu wala tamnun tastaksiru nan tastaksiru din ba a yi niyan ya zama to jawabi ba yasa ka ce tastaksiru inda an yi niyya tunda wala tamnun din wala tamnun din talab ne mahab sai a ce tastaksir tastaksir to saboda haka ya ce wal jaza'u kadu kusin misali misalin da muka bayar in ka ce udkhulil fasla fatata'allama ya kace udkhulil fasla ta ta'allam to idan ba kai niyyar ta ta'allam din ya zaman to jaza ba sai ka ce udkhulil fasla ta ta'allam baka baka hada alaka tsakanin shiga ajin da kuma koyan ba baka hada su ba sai ka ce ta ta'allam da rufuwa in ka hada alaka tsakanin su ne ta ta'allam to shi yasa zaka ga wasu wurare a Qur'ani kamar wannan aya da muka karanta zaka ga abu ya zo maka gar da gar to amma sai a ki masa jazama to in ka gaba masa jazama ba a yi niyan ba a yi niyya ya zama to jaza'u bane shi yasa abu biyu in tasqutil fa fadin ta zamo babu in fadin tana nan kana nan a irabin ka na farko fil mudari mansubu bi al mudmara wujuban to idan fadin kuma bata nan to wal jaza'u qad qusid an yi niyyar jaza'i to da wayannan abubuwa guda biyu kuma abu na ukun sa da yace ghairun nafi ya zaman to talab ne to abu na uku kenan abu ukun nan suka haɗu shine zaka yi wa fil mudari idin jazama in ka mishi jazama sun yi saɓani shin jawabi ne na wannan filul amru din a'a au ko kuma jawabi ne na wani sharadi mukaddar shine wasu suka ce a a jawabi ne na filul amru din kamar yadda Allah ya ce kul ta'alau atlu ma harram alaikum asalinsa ta'alau fa'atulwa ne fa'atulwa da aka cire fadin da ke ta'alau din talab ne mahab ba na fiyo ba ne sai aka ce atulu atulu to saboda haka idan ka ce kum kum a ce kum fa'u'utiyaka dirhaman tashi tashi in baka dirhami ba to in ka cire fadin kum u'utika u'utika dirhaman za wannan lokaci shin wannan u'utika din nan jawabi ne na kum din ko kuma jawabi ne na wani in mukaddar wasu suka ce jawabin na kum din ne filul amri wasu suka ce asalin sa kum wa in takum u'utika dirhaman ma'ana u'utika nan jawabi ne na wani in wanda ka cire shi ka kaddara shi wannan ne suka yi sabani akai shine ce wa shartu jazmi ba'da nahayin an tada in qabla la duna takhalufin yaqa yace sharadin kai wannan jazama din bayan nahayu dake nahayu din yana daga cikin talab an tada in kasa in qabla la kafin la din duna takhalufin yaqa ba tare da sabanin ma'ana ya wakana ba a wannan lokaci idan ma'anan ya zamo daidai ya zo daidai to za ka yi jazama in ma'anan bai zo daidai ba ba za ka yi jazaman ba to shine misalin wannan la tadunu min al'asali ka ce fataslama a asalin irabinka na nasaba to saboda haka idan ka cire wannan faɗin kai niyyar jaza ka ce la tadunu min al'asadi taslam karka kusanci a zaki ka kukuta to saboda haka in ka ce illa tadunu min al'asadi taslam idan baka zo kusa da zaki ba ka kukuta ka gama nan daidai ne ka sa in da ka sa in ma'anarka na farkon da na biyun bayan ka sa in din bai saba ba to a wannan lokaci to za ka yi wa a fi'ilin jazama bayan la wanda yake nahiya amma lokacin da kasa in ya zo ya zamanto ma'anan ya zamanto ma'anar to za ka zo zai ɓaci to wannan da laɗin ba za ka yi jazama ba misalin ka ce la ta dunu minal asadi fa ya akulaka wace la ta dunu minal asadi ya akulka a gama nan ba daidai ba ne saboda baka kusance shi ba taya zai cinye ka baka zo kusa da shi ba in ka ce illa ta dunu min al'asadi ya akulka ma'ana ne fasid saboda inda cewa ka illa ta dunu min al'asadi la ya akulka ta wannan ma'ana ne mustaqimi saboda haka idan ka sa in kafin la ma'anan ya zamanto daidai za ka yi wa fi'ili jazama bayan nahayu in ka sa in kafin lanahiya din ma'anan bai zo daidai ba ba za ka yi wa fi'ilin jazama bayan nahayi ba to shi yasa ya ce ma wa shartu jazmin ba'da nahayin nan wa shartu jazmi wa shartu jazmin ba'da nahayi nan tada in qabla la duna takhalufin yaqatin kenan in ka sa in kafin la ma'anan bai saba ba to za ka yi jazama da shi in ka sa in kafin la ma'anan ya saba ba za ka yi jazama bayan la nahiya ba to shine ce wal amru in kana bi ghairi fal fala tansib jawabahu wa jazmahu qbala yace idan afilul amri wannan ya gaya ma sharadi na nahiya kenan sharadin jazama bayan nahiya in in tasqutil fawal jaza'u qad qusid to nan kuma sharadin amru sharadin amru na yin wannan jazama din yace wal amru in kana bi ghairi fa'al amru kuma in bai zo da wazanin if'al ba abin da yake nufi da if'al ba filul amri bane na asali ya zamanto ismu filul amri ne wani abu ne yake dauke da ma'ana amru ba filul amrin bane mai kyau na asali to saboda haka ya ce in fi'ilin ya zama amrun ya zamanto ba da if'al ba ba da amru na asali ba fala tansib jawabahu karka yadda kai wa jawabinsa nasaba misali wannan ba za ka ce sa sa misali in ka ce uskut in ka ce uskut fata ta'addaba kaga fata ta'addaba ta ta'addaba wannan ya zamanto منصوب بأن مضمر بعد فاعل بعد فاعل جزاء با to ba zai yiwu ka ce sa fata ta'addaba ba ma'ana ka yi wa fi'ilin nasaba bi an mudumara wujuban ba da fa'is sababiyya bayan ismu fi'ilul amri ko ka ce dunaka dirhaman fata ta'addaba saboda duna kaɗan ismu filul amri ne bi ma'ana hus to saboda haka ba zai ba za ka yi nasaba da shi ba amma waje zuma hukubala ka karbi jazamansa misali zai yi ka ce sa ta ta'addab ta ta'addab da jazama kamar yadda za ka ce uskut ta ta'addab da jazama amma ba za ka ce sa fa ta ta'addaba ba kamar yadda za ka ce uskut fata ta'addaba bambancin uskut da sa uskut fidul amri ne mai kyau shi kuma sa ismul fidul amri ne wanda muka karanta daga baya wal fi'lu ba'da al fa'i firraja nusib ka nasbi ma ila tamanni yantasib yace fi'ili bayan fa a raja'i yace nusiba ya ce za a yi nasaba da shi za a yi nasaba da shi wannan ra'ayin ra'ayin kufawa kenan ra'ayin kufawa a wajen basrawa baya yin nasaba ka nasibi ma ila tamanniyan tasib kaman nasabar duk fi'ilin da yake intima yake intisabi zuwa tamanni kaman ya ce ka nasibi ma yantasibu ila tamanni ne kamar yadda fi'ilin da yake intisabi yake nasabtuwa zuwa tamanni yake yin nasaba a yake yin nasaba to hakanan wanda yake intisabi zuwa raja'i ma zai yi wannan nasaba din ma'anar wannan kuwa shine misali inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya laita ni kuntu ma'ahu kuntu ma'a ya laita ni kuntu ma'ahu fa'afuza fa'afuza laita din tamanni ne shine bambancin tamanni da raja'i tamanni abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ko yiwuwansa yana da wahala raja'i abu mai yiwuwa misali idan ka ce a laita zaidan laita laita zaidan tairun fayadira kaga wannan ba zai yiwu ba laita zaidan dairun dama zaidu ya zama tsuntsu fa ya tsira ya tashi sama haka ba zai zama tsuntsu ba ba zai zama sunsu ba amma za ka ce la'allar kitaba rahisun kaga dama wannan littafin ya yi araha ya zama mai araha zai yi kasuwa ya faɗi ya zama mai araha to saboda haka su kufawa suka ce yadda za ka yi nasaba da laita bayan laita da ke talab ne shi ma hakanan za ka yi nasaba bayan la'alla suka kafa hujja da riwaya ta habs an asim inda allah subhanahu ta'ala yake cewa la'alliya abulugul asbaba asbaba samawati fa'attali'a ila ilahi musa fa'attali'a suka ce fa'attali'a a nan filin mutari'i ne mansubun bi an mutu maratan wujuban ba'da ba'da raja'i ko ba da taraji shine la'alliya din Habs ne shi kadai ya karanta hatta abokinsa abokin riwayarsa shi uba shi ma ya karanta yadda muke karanta fa attali'u da ruhuwa ya karanta to suka kafa hujja da wannan riwaya shine basrawa suka ce musu ai nasaban da kuka gani a riwaya ta Habs din ba da la'alla aka yi shi ba da ibini ne ya hama nubni li sarhan ya hama nubni li sarhan la'alliya ablugul asbab kaman ya ce ne ibni li sarhan fa attali'a ka gina mini katon sar katon bene mai tsawo in hau fa attali'a in haura ila ilahi musa saboda haka a adafilul amri ne wanda mu da ku ba ma sabani yanayin nasaba din da shi da shi a riwayar Habs aka yi wa fa'attali a ɗin nasaba ba da la'alla ba ne suka ce haka kaga ma magana ne mutajihi to anan ibn mali sabanin yadda ya saba shi basri ne a basri ne a mazhabarsa na nahu amma ya wafaka wa kufawa ana shi mazhabarsa na aqida a ash'ari ne shi mazhabarsa na fiku shafi'i ne shi da shi ba malike ne lokacin yana andalus da ya kauro da ya koro kauro da mashik shikenan ya ga duk mutanen wajen shafiyawa ne sai ya koma shafi'iya shi ibnu malik ya koma shafi'iya mazhabarsa na na'u kuma basri ne kuma daidai iya kokari yana kare wannan mazhabar to amma wasu wurare kamar wannan wajen yana wafakawa kufawa anan ya wafaka musu ya ce da la'alla ana yin nasaba daraja ana nasaba wa in alas min khalisin fi'ilun utif tansibuhu an sabitan aw munhadif yace idan kai atafi wa in utifa alas min khalisin wa in utifa fi'ilun alas min khalisin idan aka yi atafin fi'ili zuwa wani ismi khalisi idan aka ci ism khalis shine ism din da yake da alaka da fi'ili sai kai atafin fi'ili zuwa wannan ismi din to tansibuhu an za ka yi masa nasaba da an za ka mishi nasaba da an a nan bai ce tansibuhu ba saboda abin da zai zo ya gaya ma a nan wa ba da madin raf'ukal jaza hasan wa rafuhu ba'da mudari'in wa handa zai zai tansibuhu an saboda haka zaka yi mishi zaka yi wa wannan fi'ilin nasaba da an sabitan wanda akwai shi aw munhazi ko an din da aka cire ta zaka yi kowanne suna kafa hujja da wannan baitin wa lubusu aba'atin wa taqarra aini in ka ce taqarra din fi'il mudari'i ne akai atafinsa zuwa ga lubusu lubusu din ism ne khalis saboda yana da alaka da fi'ili saboda masdari ne masdari ne shi to zaka ce wa an taqarra aini ko ka ce wa taqarra aini ka cire an din ko kuma ka bar an din ya ce ce wannan jaizi ne sabitan aw munhazib wa shadda hazfu an wa nasbun fi siwa ma marra faqbal minhu ma adlu rawa' ya ce wa shazza hazfu an wa nasbun fi siwa ma marra ya ce cire an kuma a yi wa fil mudari'i din nasaba banda wuraren da ya gabata ya wuce ko wuraren cire an din jawazan ko cire shi wujuban banda wayannan wuraren yace shaz ne ma'ana ba a lura da shi ya saba wa kiyasi a cire ma an nasiba sannan filin mutari idin a mata nasaba ya ce in ba wuraren nan da ya wuce ba shas ne ba a da haka da shi amma duk da haka ya ce faƙbal min huma adulun rawa ka karba daga cikin wannan ɗin abin da adali ya rawaito maka wanda mun sha bayanin cewa malaman nahau suna sanantawa wajen karban irabi ko karban arabiya a ce wannan abu larabci ne sai sun tabbatar mutumin adali ne an amince da shi za su yi riwayar arabiya saboda kar a mayar da abin da ba larabci ba larabci shi yasa suka iyakance shekaru na shawahidi akwai adadin shekarun da suka iyakance idan baka cikin wayannan shekaru to ba a karban baitin ka ko maganan ka ya zama to hujja a arabiya saboda haka yace faqbal minhu ma adlur rawa amma wani adali wanda aka amince da shi ya rawaito maka an yadda da arabiyarsa yana cikin wanda ake karban maganganunsu a matsayin shawahid a shawahid a arabiya to ya ce ka karba dama harkan larabci ne mun san dama su kufawa su shine dogaransu su kufawa sama'i ne dogaransu duk abin da suka ji ba larabin da aka yadda da arabiyarsa ana karban maganarsa a larabci ya faɗa to kawai za su karbe shi su kuma basrawa suna duba kiyasi galibi in sun gabin ya saba wa kiyasi ba sa karbansa nan ne duka rigingiminsu da rududin da suke a cikin littattafan kowanne daga cikin kaduba duk zai koma ga wannan ne awamilul jazmi muna so idan muka kai baiti 700 za mu saya baiti na 700 din shine wa ba'da madin raf'ukal jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudari'in wa hal wannan shine baitin da 700 da har muna da harjin alfiya da miyaram din alfiya ho miyaram din alfiya misali miyaram na farko wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi zal hazfi ayyan ghayru ayyin yaktafi miyaram na farko a haka yake tafiya har har miyaram guda guda goma kenan tukunan baiti ɗaya ko biyu ya hau kai a wata nuska baiti biyu a wata nuska baiti ɗaya amma baiti ɗayan shi ne daidai saboda ɗaya baitin shi ibn mali saboda ladabi tare da ubangijinsa ne yana so kar kar baitukan su zamanto dubu cici sai ƙara ɗaya wutiri a kai masu tarkimi da suke sawa za ku ga biyu ya hau kai din kuskure ne ɗaya baitin ba nasa ba ne inda yake cewa la ya kudul jibin anil hajjai walau tawalat zumar al'adai wannan ba baitinsa ba ne ya yi istishadi ne da baitin to da shi suke lissafi amma ba kai lissafi da shi ba za ka ga dubu da ɗaya ne ɗayan wutiri ne ɗaya da wutari ne wasu kuma za ka ga daga cikin masu yin alfiya sai su yi casa'in da tara su bari saboda kowanne abu ana so Allah ya yi zuhuri ya yi kuruzi a nuna shi a kowanne abu don abin ya zamo nashi ne ya zamo shi abin shi ne wutari kenan shi ne awamilul jazmi bila wala min taliban ta jazma filfi'ili haka zabilan walamma ya ce la da kuma lamin la yana nufin nahiya sannan lamin wanda shi ma lamul amri shi sa ya ce taliba taliban din kowanne daga cikin la ta zamanto na talabi lam din ma lamul amri ya zamanto na talabi da a jazma ka sanya ko ka aza jazmu na fi fi'ili a fi'ili haka za bi lam wa lamma haka nan da lam da lamma za ka ce la tushrik billah da la za ka ce misali liyun fiq zu sa'atin da lamul amri lam kuma za ka ce alam nashra lamma kuma ka ce lamma ya zuku azab lamma ya zuku azab bambancin lam da lamma lam din yana kore abu a baya baya batunsa a gaba misali idan na ce maka lam lam ya zahab zaidun zaidu bai tafi ba to babu batun tafiyansa a nan gaba ma babu batun tafiyansa amma idan na ce lamma ya zahab zaidu ma'anansa zaidu fa har yanzu bai tafi ba har yanzu fa zaidu bai tafi ba ma'anar zuwa nan gaba zai tafi kenan to yi ne bambancin lam da kuma lamma sannan kuma lamma din dole ne sai ka gabatar da wata jumla gabanin ka faɗe shi sabanin lam wanda kai tsaye za ka iya faɗansa wajizin bi in wa man wa ma wa mahama ayyu mata ayyana aina izma wa haisu ma anna wa harfun izma ka in wa bakil adawati asma yace wayannan harufan gaba daya kai jazaman fi'ilai guda biyu da su shine wajizin bi in in da man da ma da mahama da ayyu da mata da ayyana da aina da izma haisuma da kuma anna wayannan su ne waɗanda fi'ilai guda biyu ne za su a fi'ilai guda biyu ne ake musu nasaba da shi in ya kum zaidun aqum fi'ili na farko fi'ili shardi fi'ili na biyu jawabu shardi kowannen su in din ne in ita ce ta musu jazama gaba daya shine yace wa harfun izma izma din harafi ne shi ka in kamar in cikin su cikin wayannan wanda ya fada izma da in su ne harufa sauran wa baƙil adawati sauran adawa da furuf da ya kawo ma asma sunaye ne su saboda haka bayan kasance wasu jawazimi in ka zo irabi za ka ɗauke su mubtada ne misali manyakum akum in ka ce manyakum duk wanda ya tashi zan tashi man din ismu shartin ne jazimun ya jizimu fi'ilaini sai ka ce mabniyun ala sukun fi mahalli rafi mubtada saboda idan bai zamo ismi ba ba zai yi ya zamanto mubtada ba in ya so wa jumlatu sharti wa jawabihi jumlatun fi'liyatun fi mahalli rafi sai ka ce khabarul mubtada to duk adatu wanda ya zamanto ismi to zai zama mubtada amma inda izma da ke su ba ba ba ba ismai bane to su ba zai yi su zamanto mubtada ba to shine yake cewa fi'ilai ne din wannan zai koma maf'ulun bihi ne na wajizin bi'in din ai wajizin bi'in wa ma utifa alaiha fi'ilai ne da inda wayannan abubuwan da aka musu ataf aka masa ataf atafi da su kai jazaman fi'ilai guda biyu yaktadina dukkan su gaba daya suna bukata yace shartun kuddima ya ce ana gabatar da sharaɗi fi'ili na farkon shine fi'ili na sharaɗi ya tulul jaza'u ya ce kuma jaza zai biyo baya in ka ce man ya kum akum ya kum ɗin fi'ilu sharɗi shi za ka fara kawowa da farko akum jawabu sharɗi za ka kawo shi a ƙarshe shine ya tulul jaza'u wa jawaban musima ya ce har yanzu ana kiransa ana ana ba ta alama da jawab in ga dama ga dama ka ce jaza'u sharti in ga dama ka ce jawabu sharti shine ma'ana wa jawaban wusima din wa madiyaini aw mudari'aini tulfihi ma aw mutakhalifaini yace wayannan fi'ilai guda biyu fi'ilu sharti da muka ce za a gabatar bayansa jawabu ko jaza'u ya biyo bayan nan za su iya kasancewa dukansu saman tufilul madi dukansu misali ka ce a inda raba zaidun amrun inda raba zaidun amran za ka ce darabahu bakurun kaga daraba daraba kowanne su filul madi ne au mudari aini din wannan shine asali dama wanda aka sani in ya kum zaidun a kum tul fihima wannan fi'ili ne na amili ne na madiyaini a kamar ya ce wa tul fihima madiyaini aw mudari'aini ne aw mutakhalifaini ko asabe ma'ana farko ya zamanto madi sharadi ya zama madi jawabi ya zamanto mudari misali ka ce in daraba zaidun amran adribhu daraba din fi'lu sharti din madi adribhu shi kuma jawabi sharti mudari ko akasin sa in yadrib zaidun amran darabtuhu in yadrib zaidun amran darabtuhu in zaidu ya zaki amru zan dake shi kaga akasin wannan to yace kowanne daga cikin su zaka zaka same su wa ba'da madin raf'uka aljaza hasan wa raf'uhu ba'da mudari'in wahan idan ka kawo da farko fi'ilul madi to kai wa jawabu sharti din wanda yake mudari'i rufuwa hasan yace yana da kyau misali zai yiwu ka ce inda raba zaidun amran adribuhu adribuhu abin da yasa ya zamanto yana da kyau din shi da raba din ya samu jazama ne a mahalli ba a asali ba shi yasa in ka zo irabi kaci inda raba zaidun da raba filul madi mabniyun ala fatahati fi mahalli jazmi zaka ce tunda shi a mahalli ya samu abin da ka same shi a mahalli har kana da karfin da daman da zaka je ka ba wa wani eh kaman gu ne a masallacin nan kana gun wani ne ya ce ka zauna kafin na zo shikenan kafin ya zo kana da ikon da kuma wani ya shigo ka bayi wannan gun naka ne to ka ba naka bane to kamar wannan ne ya ce wa ba da madin raf'ukal jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudari'in wahan kai mishi rufu'a kuma bayan mudari akwai rauni saboda menene mudari'in ya samu jazama ne gardakar misali ka ce in ya kum zaidun aqumu wannan akwai rauni a ciki yana zuwa a larabci amma akwai rauni lahaja ce wacce take da'ifa asali in ya kum zaidun akum shine arabiya mai kyau to kamar yadda muka faɗa za mu tsaya a nan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gobe insha Allah subhanahu wata'ala ba za ba karatun safe za mu haɗu gaba ɗaya a masallacin juma'a ko fada sai a yi a rufe karatuttukan guda biyu duka insha Allah subhanahu wata'ala assalamu alaikum warahmatullahi eh kofar fada kofar fada Bye.